والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل karatun littafin muqaddimatul izziya lil jama'atul azhariya littafin da babban malami a Sheikh Abdul Hassan Aliyu al-Maliki Ashadali ya rubuta ɗaya daga malamai na ƙarni na tara wanda an yi shi ɗari takwas da hamsin da bakwai ya rasu ɗari tara da talatin da tara Allah ya shi da rahama a wannan masallaci na wannan masallaci marka zubin taimiya yau muna hudu ga wata rabiul awwal hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar za mu tashi a sabon fasali fasalin yuwafa an yasiru dami wanda har yanzu dai muna a ƙarƙashin babi wanda yake na farko babul awwal fi sahara wanda ita tsahara takan iya zama cewa tsahara hissiya da kuma tsahara wadda take ma'anawiya wanda a ƙarƙashin wannan dukkanin abin da ya shafi abin da yake gangan jiki ne ko guri ne ko abinci ne duk ya shiga cikin wannan shi yasa a baya ma muka ji abin da ya sha yake na abubuwan da suke na daga dabbobi da dukkanin wasu abubuwa waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta su ga bayi haka kuma mun fara da ɓangaren abin da ya shafi hukuncin kawar da najasa daga cikin mutum ko kuma gurin shi ko tufafin shi fasulun sai ma yi ufa an huminan najasa fasali zai bayyana mana abubuwan da aka yi afuwa ma yi ufa an abin da aka yi afuwa daga shi minan najasa na daga najasosi jam'i na najasa. Ƙara da musanniku rahimahullahu ta'ala yurfa an yasiru dal. Malamin Allah zai shi da rama ce yurfa an yi rangwami waye ya rangwaman Allah subhanahu wa ta'ala an yasiru dal ga kaɗan jini mutlaqan ko ma sakaka ma'ana me yake nufi da mutlaqan sai sai sa ya ce ma'ani a'ani ina nufin ya'ani yana nufin a'ani ina nufin sawa'un duk da kana dama aizin jinin al'ada ne au nufasu au mai tasin kenan da ya ce maka yi ufa an yi tsirin jami mutlakan kuma wani irin jini tunda wani zai iya tambayar ka ce to wanne shi ya ce ma mutlakan ma'ana kalmar ta mutlakan a'ani ina nufin sawa'un duka daya kana dama haidin jinin biki ne au nifasi jinin haidha ne au nifasi ko jinin biki ne au mai tasin ko kuma mutsai ne ra'ahu fi salati kana sallah ne sai kaga jini dan kadan a cikinka au kharijaha ko kuma ka'i da sallah ne min jasadihi daga cikin kare kaga jinin au khairi ko wani cikin kare bayan nan wayan sirul ƙaihi an yi rangwame a kaɗankin mugunya wasadidi da kuma jini da mugunya wale siru kaɗankin da aka ce an yi rangwame ma dunan dirhami wanda bai wuce sama ba kenan wanda bai wuce gwargwaron ɗaya ba wal muradu bi dirhami abinda ake nufi da dirham shi dirham shine cingarangaran kuɗin da za a yi shi sama kenan wal murad bi dirham al baghali yace amma abin da ake nufi da dirham al baghali ma'ana dirham ɗaya daga cikin alwa kenan wanda yake na kuɗaɗe wanda ana jingina shi zuwa ga wani kenan ana ce mai albagal ko kuma ana kiran shi alkisra wanda ɗaya ne daga kenan manya-manyan kira na abin nan shi wannan dirham a zamanin manzara sarsara ya kasance ana amfani da shi da kuma zamanin kalifofi a zamanin daula ta banu umayya a lokacin aka fasa aiki da shi zamanin abdulmalik bin marwan a shekara ta saba'in da biyar a lokacin da aka buga kudade da kuma dinarori aka musu zane kuma shi yana kamanceceniya da wani ɗan safar wanda yake baki wanda yake a cikin zira'i na jaki ko kuma alfadari kenan ta kawashi zira'in shi daga ciki akwai wani safar baki to yana kama da shi shi yasa kenan sai ake kiran shi da wannan ai ad-da'ira allati takunu bi ba bi batin zira'i wani dan safar ne wanda yake baki da yake cikin zira'i min al-baghal daga jeki ko kuma alfadari kenan alfadari wanda dabba ce da ake samarwa tsakanin jaki da doki karfa karfa kenan wa na azarin dummali kenan jinin an yi rangwame in dai bai yawan da ya wuce gwargwadon girman yalbi ba wa na azarin dummali haka an yi rangwame akan gurbi alama ta maruru idan yunka in dai har ba a matso shi ba a lokacin da aka matso kaga tarara zai yi su ba alam yi usar ai shi ne ba a matse shi ba amma da aka matse maruru kaga zai zama to mugunya kenan da jini tilka maki yanzu ba wa an da bil barabis haka kuma jinin da bai wuce na kudan cizo ba shi ma an yi rangwame gare shi wa qinil matsari kamar tabo na ruwan sama sanan lafiya kaga yin sanan lafiya yawanci da walalo da wani bawali ciki to ganin cewa ƙasa da ruwan ya yi bawalin yawa to ya karan gwamta saboda kenan da jisai ba ta rinjaye ba kenan ruwan wayan kanatin azira fihi ko da a cikin shi da wani abu na kashi na kazamta illa ya kula da jasa ga leba sai dai aka samu da jasa tsayirin jayi to kaga asali wancan ishma'i don ruwan da ya zamanto najasa tsarin jayi shi kaɗan ne ko da yawa hukuncin shi hukuncin najasa amma wanda akwai najasa cikin shi ba tsayirin jayi ba kaga shi tabo laka ce ko ƙasa ce da ruwa kuma sai bawali ya shiga ko na abu wanda yake na kashi aw ya kuna da ainun qa'ima ko kuma ya zama so kenan tana da wani ido wanda yake tabbatacce a ce wani gurin marmaro ne wanda yake tabbatacce ko kuma a'a najasar a gurin da ainihin gurin da najasar take ne misali a ce gurin jirgi ne ko cikin kashi ne gaba ɗayan fuka sun haɗu a bisa wannan nau'i kafin da wannan gwargwado na najasa an yi rangwame a kansu wanda malam ya ambata wannan kenan malamai sun haɗu duka akai sai dai an samu bambanci wajen nau'in abubuwan da aka yi rangwame a kansu da kuma gwargwadonsu shi yasa nan gurin sai ce gwargwadon dirhamul bakali in dai bai wuce wannan ba a ina ka'ida take kenan ka'ida tana cikin dukkanin abubuwan da yake gamewa wanda kuma da akwai wahala mutum ya iya rabuwa da shi saboda Allah ya ce ma ta'ala alaikum fi dini min haraj duk abin da akwai kunci na najasa a ce sai ka iya rabuwa da wannan to amma rabuwa kamar kwalkwata ko kaska sai ta manne ta tsotsi jini kamar sauro sai yama mutum amai a jiki na jini ko ta tsotsi jini sai nan kaga wannan gurbin da ta ciza ko kuma wanda ta tsotsi jini ya ka samu kenan gurin raunin wannan to ya wanda ya wannan an yi rangon kamar wani kurji ne haka sai mutum yana tsotsa sai fasa shi sai yake zubar da jini to duka wannan an yi saboda cikin kawar da wannan akwai mashaka ba ma ka iya kawowa ba aka akan wannan shi yasa shafi ya lafiya shi da Abdurrahman ya ce wal qalilu ma ta'afa wannan kaɗan jin najasa shine abin da duk mutane ma suna rangwame a kai haka zakariya da ansari ya ce wal auju tasawiruhu fil yasir urfan najasar da aka ce kaɗan kawai za a koma ne kan al'ada kamar yanzu tsari a al'adance dan abi ya dan fallasun maka za ka wuce abun fitsari ya ka fallasa shi ka sai dan wasu ma amma wato da kai ka ji dan tasiri a cikin ka haka to ko da baka samu ruwa ka wanke ba da wani abu sai kale ka kale ka ka ji dai sanyin amma baka gaba gurin ma kai da kanka idan ka to ka ga wani abu ne da bai kai bai kawo saboda haka wannan bai hana kai to a ce sai an kawar da shi da kai wahala da ce kuma al mushaqqatu tajlibu tasir manzala san sai ce inna wa bi'tum yassirina wa lam tub'atu mu'assirina to akan wannan ne malamai suka yi gina wannan ka'ida shi yasa abul khattab ya ce ma la yanfiru taharruzu min duk abin da ba zai iya yiwa ba ka kiyaye daga shi la yuharriju bi shar shari'a ba ta tsananta ba duk abin da baka iyawa ana yin abu a kai kamar misalin gurbin tsarki mutum ne ya tsarki misali gurbin da ya tsarki kaga ai ba dole ba shi yasa sai aka hana mutum inda zai tsarkin bayan gari ba sai ya sa ya tsashi ba har a cikin kenan gurin kashe shi kamar misalin haduwa da najasa kafin mutum ya iya rabuwa da ita misali najasar da take cikin mutum kafin ya yi tsarki kamar aiki kaɗan a sallah kamar jini wanda yake ɗan kaɗan ce to duka kaga wannan ya shiga a ciki kamar misali kuda ya hau saman kashi sai zo ya hauka ko kuma sai zo ya tsirta wannan abin a cikin tufarka kaga ai zaka ga kazamta nan ya ɗiga ma to amma kaga abu ne wanda yake ɗan kaɗan ya hau bawali ya hau kashi ya hau jini da ƙafar shi da bakin shi sai tashi ya zo ya hau tufarka ko ya hau jikinka haka taɓo da yake a titina zamanin sanyi ko kuma irin abin da yake taɓa hufin mutum ko takalmin shi na kashin dabba ko bawali a titina duk irin waɗannan abubuwa ne wanda yana da wahala mutum ya iya kenan rabuwa da wannan haka malamai sun gama da kamar tufasa abin da yake taɓa mahauci mutum da ya hida to irin wannan abin ko kuma mahauci da tufa shi duka ya zama to tsaki aikin shi abubuwa na jini da wannan da suke taɓa shi ko kuma likita da ya fasuma ko mai sallatu da wani abu ya taɓa shi to irin wannan duk ana yi rangon likita ne misali ya yi tiyata ya wanke hannun shi sai zama to da akwai waɗansu abu a cikin tufar shi to wannan duka an mushi rangwame a kai saboda me yasa saboda abin yana da wahala ka iya duk wanda yake ta'amuli da abu to abu ne mai wahala ya iya rabuwa da wani kinkin abin a jikin shi yanzu bayan ka sai ka je ka sallah ka ga shi a rigar wannan wanda kai siyasa ga jini nan gini ka gani to wannan duka wasu abubuwa ne wanda yana da wahala mutum ya iya rabuwa da su to yana daga kuma abin da fuqaha suka tafi a kai shine at-tawassu fil afwi ila an-najasat al-mughallaba yin abuwa zuwa ga najasa ta abuwa masu kauri kamar misali kashi kamar misali bawali wasu kuma sun kunta ta Allah wasu ka ce ko ma kaka yake sun tsananta kamar malam al-bahuti a cikin littafin shi a cikin littafin shi ka shafu da rita shi ma ya ce wala yi fa ya tsiran najasa ya ce ba yi abuwa ba a kan kaɗan ƙin najasa wala milam ya zai rufu a ko da ma ido bai iya gani ya ce ba a rangwamta ba sai ce ka ina misali ya ce kamar abin da yake makalkale ma kawar guda aka ce me dalilin ka ya ce Allah ya ce wasu ya baka fasahiyar umumin faɗin Allah wasu ya baka fasahiyar ya ce ai tufafin ka fasahiyar ka tsarkake su ta ce to tsarkakewa ta haɗa ƙarami ko kuma abin da yake babba amma kauli rajihi shine wannan abin da malam ya ambata duk waɗannan abubuwan amma musulmi rangwame akai wannan yana nuna rangwame da sauƙi na shari'a ta musulunci aka ce an yi rangwame jini kaɗan da ya fallace ka jinin nan na al'ada ne ko jini ne wanda yake na biki ko na musai ne ko a sallah ka ganshi in dai ɗan tashi ne amma rangwame a cikin ka ne ko a wani abu ne kamar mugunya kaɗan kamar sirkamaki jini da mugunya matsar bai kai ba gwargwadon sama shi ne sai ce abin da ake nufi da abdulmuhammad bakali wata yar da'ira ce wani ɗan safar ne da yake a cikin zira'i na alfadari amma mutum rangwame a bisa gurbi na maruru in har ba wai matso shi ba ne in kuma ya matso yake sarara yake zuba da jini da mugunya wannan kenan ba a rangwanta mushi ba zai tsalla da wannan ba wani kwari da zai halbi mutum ko cije mutum kamar kaska da za ta tsotsi jinin jikin mutum ko ciji mutum sai gurin ya zama to jini ya ya hoto to wannan duka an yi rangwame za ka kamar cikin zabiya haka yawanci kuda cije su wanda sai ka ji cikin su ya bayi haka fasulun fi fara'idul wudu fasali zai bayyana mana farallolin arwalla fara'idul wudu saba marubucin littafi Allah ya shirya rama ce farallolin arwalla saba sun bakwai wasu malaman sun kidaya su biyar ne na farko daga cikin anniyyatu niyya me ake ce maniya wuyar qasdu bil qalbi ita ce nufata wa zuci bayar wuyar bil qalbi mutum ya nufata a zuciya inda wasu wajibi lokacin da zai wanke fuska faradul wudu'i farilla arwalla ma'ana a lokacin fara farilla riga farillolin aurafa al hadasi ko kuma ya niyyar daukewa hadasi aka ce hadasi shine abin da ya fita daga cikin mutum na bauli ko bayan gari a yadda ba zai ma kanan hadatu mani'an min ko kuma niyyar zai halitta aikata abin da hadasi ya hana shi aikata kaga ya hadasi ya hana shi sallah ya hana shi aikata wani abu wanda yake na ibada kamar ɗaukar qur'ani kamar abin nan yana daga cikin sharaɗin arwalla niyya kamar yadda niyya sharadi ce da dukkanin ibadu me ake ce ma niyya shine an yi azama bi qalbi fi azmi mutum ya yi azama yanki a zuciya shi zai aikata alwala nasir sa'adi Allah ya shi da rama a cikin ƙwayar fiqhiyya yace wa niyyatu shartun li sa'ir al-amal biha salahu wal fasad lil amal niyya sharadi ce da kowane aiki ba tare da niyya ne ake samun aiki yi kyau ko kuma aiki ya zama to ya lalace niyya Allah ya faɗe ta cikin Qur'ani Allah ya ce ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu din ba umarci mutane ba ce su bautan Allah tare da tsarkakewa niyya manzala sa ta ce innamal a'malu bin niyyat wa innamal likulli imrin ma nawa kowane aiki da niyyar shi ake aiki kowace kowane ayyuka saboda haka jumhurin malamai gabaki ɗaya sun tayi akan cewa niyya sharfi ce ta awwala ma'ana inda za a ce mutum ruwa zai ba shi kashi ya wanke ko ina a jikin shi bai ne arwala ba bai ba ko kuma ya zo ya wanke ya kurkure ba ya wanke wasu kayan kaza duka amma ba da niyyar arwala ne don dai bayan niyyar yin arwala ta ibada ba kenan wannan wanke wanda ya koyi tsomu cikin ruwa bai yi mishi ba sau da haka farilla ta farko shi ne niyya kuma niyya muhallinsa zuciya ne kenan nufata sai sa ya ce wahiya al-qasdu bil qalbi nufatawa a zuciya bayani bi qalbihi inda usul waje faradul wudu sai ya nufata a zuciya shi lokacin da zai wanke fuska faradul wudu kaga ba cewa ba ka fa yaqulu nawaitu faradul wudu ko kaza kaga cewa bayani bi qalbi bayani bi qalbi zai nufata da zuciya shi shi yasa shekul islam ibnu taymiyyah Allah ya shi da rama yace walau takallama bi lisani da mutum zai yi niyya da harshe da khilafi ma na wafi qalbi amma sabanin kudirin zuciya kana li tubaru bi ma na wala bi lafaz abinda ake kallo abinda ya kudurta ba da mai lafazi ba walau takallama bi lisani lam tahsul niyya fi qalbi lam yajid lam yajid dalika bi ittifaqi al-a'imma inda zaka ce nawaitu a bakinka amma zuciyarka babu niyyar ka sai ba فإن النية هي من جنس القصد والأذى نية تنا daga jinsin nufatawa da kuma yankewa shi yasa zaka duk muka dauko dannan littattafan na dubu gaba ɗaya malama imam malik bai ce ba niyyar arwalla na wai tulu ko na wai tsala ko na wai tsala imam abu hanifa bai ce ba imam ahmad ibn hanbal bai ce ba imam shafi'i bai ce ba balantana tabi'ai balantana sahabbai saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa karantar da sabai ba cewa da wuri amma Allah ya faɗi janiya sharfi ce manzana sassa ya faɗi janiya sharfi ce kaga babu yadda za a ce cewa na waitu shine farilla kuma ce gaba ɗaya kowa bai kashi duk in suka tashi suna janiya nufatawa zuciya shi ne wannan kuskure ne bid'a ne mutum ya furta niyya da baki kul atu'allimuna Allah bi dinikum Allah ne zaka gaya ma abin da zaka yi yanzu da ka zo mu kake gaya ma ko Allah ka ce na waitu fara'idu salati ko na waitu fardu salati ko na waitu salatu zuwa iqtida al bil iman ka gani ko na waitu la kasala zakar min al bawl na waitu kasala dubur min al qaid to kaga ina wannan wai niyyar sarkin kashi ko sarkin bawl duka wannan bid'a ne Allah ya sa mu gani shi yasa duka malamai ba su rubuta ba katsinawi ne a cikin majmu'ul niyyat shine duk sai ya rubuta ga niyyar kaza ga niyyar kaza ga niyyar kaza ka gani kamar irin masu azan turmi kafin suna karbar da sai ce ne kaza na kaza kuskure ne wannan amma ba a wannan magana asaniya ta biyu ghusl jami'il waja wankewa dukkanin fuska wa hadduhu tulan iyakar wajen tsawo min manabit shi'ari da al-mutali daga matsarar gashin kai na al'ada na akhir zakan me yasa ce ma al-mutali saboda akwai wanda yake al-aghammu akwai wanda yake al-aslahu akwai wanda yake al-musawi al-aghammu wanda yake da tukwa zaka ga gashin ya ayuna al-aslahu mai sile musawi wanda shi zaka ga daidai wanda ne shine al-mutada to daga gurin wanda yake mutada daga nan ne zaka fara ba na aslahu ba mai kora mai mai mai mai sile ba na agamu ba mai tukwa wanda shi gashin ya tsarko ya rawo nan kenan na al'ada shi yasa ce ma wa haddu tulan iyakar fuska tsayi min manabit shi'ar da daga matsarar gashin kai al-mutadi wanda yake na al'ada ila akhir zakani har zuwa ƙarshen haɓa ta mu. Wa ardan fatan fuska ma bai da uzuri abin da yake tsakanin wannan kunnen zuwa kenan ana zan coke fuska ban da kunni daga kunnen nan zuwa nan kunnen daga matsarar gashi na al'ada har zuwa ƙarshen haɓa ta mutum duka cikin fuska ce. Wa ya tafaɓɓaru fi ghasili wajen wanke fuska mutum ya tafaɓɓaru zai ringa bibiya ya tafaɓɓaru zai ringa bibiya. a sarira jaba'ati tattare tattare na ɗana ɗan jaba'ati goshin shi waye takami shi shine na ɗana ne allazi ta kudu fil jaba'a wadda take a goshin mutum wa zahirar shafataini da kuma mabayyanin laifuna na mutum guda biyu kenan banda cikin wa ma bainal mankirai ne da kuma abin da yake tsakankanin kohohin hanci na mutum ويجب تقليل شعر اللحية الخفيفة wajibi ne mutum yana da gemu kumba mai yawa ba ya tsantsefe gashin gemun shi wa ghasl ma qala kuma haka wajibi ne wanke abin da ya tsawo min al daga gemun shi al-kasifa amma gemun wanda yake da kauri yake da yawa wankewa huska yana daga rukunan arwalla inda mutum zai arwalla bai wanke huska ba arwalla shi ba zai ba Allah ya ce ya yi wallazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wanke fuskokin ku akwai adadi ku wanke fuskoki da kuma kawunan ku da kuma kawawa saboda haka kenan gemu da ragowan gashi mai tsirawa kamar abin da ya shahi gashin baki kamar abin da ya shahi hana ƙarya duka waɗannan gabaki daya wajibi ne mutum sai ya zama to ya wanke waɗannan duka baki da kamar yadda sayar na wasu mai shekka ne khalili ya tsawo fil wudu ya ce za a sai na tsatsefe gemun shi a arwalla ana sai ce annabi sallallahu alaihi ya zo arwalla kan ci kanin shi da safi ya zuba a hanfakin shi sau da aka sai wanke gemun shi ya ce haka za a mara ni rabbi azza wa jalla haka Allah umarce ni kenan wajibi ne wannan gemun da ya zubo kuma a maza ba ta shafi a duka shi ma hukuncin shi matsayin wannan shi ma mutum zai zamanto ya wanke sannan kuma ya goge da duba da in yanayin da wannan tsoron sai na abin da yake zama mutum na yawa ya yago da sai mu tsaya insha Allah abin da muka wadi daidai Allah ta ramana da musafiran ubangiji ya karanta mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد اللهم بارك على محمد